الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي كلمي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء الخميس شهر رمضان المشهد في قرى تنوير الوفي على الدنيا بعد الله نور الصلاة والسلام على رسول الله منا ومن يريد يشهد له الحياة في قرى تنوير من الدنيا والدنيا إذا ما من دعا من دعا لنا تورين الوفي على الدنيا درسنا العملية نعم لا مكان درسنا العملية نعم وأنا لكتاب إن أردنا أن ندخل كل مكان أولا أمام اليوم والليلة لا شيء ما لدي أمر بن السنة رحمه الله تعالى إذا muka tsaya a sama jinsi na da yi da inda doki za mu ga da jinsi da yin wata da yi wata da yi da rasu ya ce da wani da yawa mari ki ba ku kundi wani ki ba ku da zai ki da daya babu da zai magana a kan godiya godewa Allah yin hamdala wani ki ba da kuma yin ki ba da neman gafara a wurin Allah a jewa da zai daga mutum biyu ɓangarorin mutum biyu idan da ka yaye mutu da abu wai da kuka a gare da abokin ka kafin ku gwagwaro da shi ke bayan ku gode wa Allah shi ne ba قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا مالك بن نجار قال أخبرنا حسين عن أبي بكر عن زيد بن زيد أبي جعفر عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه shirin ba da yake malamin na Ahmad ibn Sunni ya karanta da shi malamin ibn Sunni ga yake shi malamin da Abu ya ala kai musnad ya karanta da shi shi kuma ya zo daga malamin da Khalid bin Yazid shi wannan Khalid bin Yazid din shi ne illa Khalid ibn Yazid shi ne illa قال أخبرنا حسين بن كريم شيء بعد من حسين يا كان يدي عن أبي بكر بكم يا جماعة زمان أبو أبو بكر عن جابر بن زيد أبو جعفر بكم يا جماعة زمان جابر بن زيد شيني أبو جعفر بكم يا جماعة زمان براء بن عازب رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي لم تكن مسلم idan mutum ne biyu kuka haɗu ba ta saba kuka gaisa wa amilan laha suka yi Allah godiya wa tanfara suka yi istighfar suka yi mudabara Allah gafara Allah azza wa jalla lahum kuma Allah zai ba mu sawa kaga mun faɗi hadisi yana da illa amma kuma idan ka jire ka nomo guda biyu kana ga hadisi ga sai da annabi ya yi wanda ta haɗu mutum biyu sai ka gaisa to kafin ba za su ta jami da wata sun da wata sun zuri akwai hadisi wanda ya inganta wannan tsarin ne na cewa suka nemi gafara suke wa Allah hamdala tsarin nan doki ne wai ne amma wannan tsawa wanda dole su da ai akwai hadisi da ya nuna cewa haka ta inganta idan an haɗa gaisa to ana samun wannan gafara babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta kaya babu da yake magana a kan yi wa annabi salati ya amma su bi da yin zama ai yi wa annabi salati wa sai an haɗu kamar yadda ake gobe yi da ta'adun nuna yanzu wannan yake da bukatu da yawa da bukatu da yawa idan ya sa musamman da ran zuwa da ranar zuwa kafin ranar ta zaɓi kawai su kan da gamsu da yi wa annabi salati to wata ka dinga ba wa Allah bukatun ba za ka ga abubuwan ka suna ta wucewa ɗaya wani ɗaya za ka ga wani shi sa ko ko za ka je wuce za ka wani mitar ruwa abin da ya kai wani garin garin za ka kwanaki da ya ga wani na da ke to kawai garin alalala alalin da garin juma'a da ranar juma'a kawai ko kada da yi wani garin ka ga lokacin da kake da kana Najeriya ba kana da yin da lafiya da zalla da lafiya ka samu ta ba dama burewa a wurin wanda za su wara kullum ina fata ka ga wani da ne ke keta ba juma'a da asabar a wannan kwana hudun da za ka yi koyi in ba ga wata mori da yawa juma'a asabar daren juma'a kai yawa da mutalaki har juma'a Allah ya wace ka kaci ne lullufin ka abin da yake da lullufin ka shiga rauza a daren juma'a kafin a kuma kana cikin za ku shiga rauza kana yawa da mutalaki har ma ku ka da juma'a kana yawa da mutalaki wa diga ya ta wato da ya ta dauko ba ku ka ga mabudi madina Duma da ne wanda ya je ya ka a biyu a kuma kamar ya yi kuma kasa yi su kuma da duk aka bari ne ya rasa aji a wani ku ga ba Allah yake waje ka sai ga wannan kuma ka ga wani jiya kawai da yake nake da a sai da dan ka hura da yawa domin maza ku ne kawai a madina to ba ku da aka yi rana da ba nan da dina yan da gobe zuwa gobe kamar yin yin da mu da kawai da wani eh inda gobe ne da ya yi to da haka wannan shi ne to kuma biyan da dala kawai ba sai Allah ya mun kaza ban kaza ba ko a Najeriya ne yanzu ranar daren Juma'a da ranar Juma'a a duk ranar da ba kake kala da wannan Allah ya yi gaba ba kawai ka gina da yiwu a nan da kar ka kauta da ka da shi ne yiwu ka ci lokaci gaba kana da hawa kana da kana da ke cewa a nan da mutane suna wato za ka yi ganin da ba ta amma wato sai wanda Allah ya yaba ba wallahi da ne eh sai wanda Allah ya yaba don wanda za zo an faɗa a gaban da ga wanda ba Allah da yi ko duniya ba sai ka ci dole ba amma ka dole ka sa wannan a ranka ka rika yin gani shi ne za ka mutum ana zai ga wani abu ne karatun zai zo ba ka ne zai zo wannan da yi wannan shi wannan abubuwan da take kokari tana amfani da su tana yin cewa sai ga wani abu ba kuma sai Allah ya mun bani ba domin ya san wai duk wani ma bi abu da ba ku ko ko ne in ka koyi ka bayyana Allah ya dade saboda haka kawai a mai da hankali wurin waɗanda abubuwa kula da wannan to wannan idan an haɗu ya kawo ana kwarara abu ya da ana dandana khalifa bin qayyad قال حدثنا زهد بن حمزه قال حدثنا مطر الوراق عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لديه من الدنيا yake malamin da abu ya ana tarihi da mutan ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin da halima bin kayya kayya da yake ne ba ta koyi da ba ku ne ne koyi da sai ta zuwa da zai wurin jami'a shekara uku sai ta ce wata yawanci biyu da dama kuma kar ya yake baya aiki ko mai kan yi jira da wani a ko mai jira baya yawanci biyu da dama da sun suna kallon ba a wajen jajaje kullum muna gaya wasu ba su da kariya ne suna shi ba ka yi ba da sun daina eh Allah wallahi mu ne a ko da rage wannan kujera da ya ya ba da lokacin ya ya ya da ba da lokacin da da sai bai ko ya ba ko ka da mutum ne gore ne wallahi ana karatu ne mutum zai yi inda ba duka ba wanda zai yi kuma yi kawo ya amma yanzu ba da wa'ala an tago kai ma ne da ko mun zo ne ke fitar hankali na zo zan ce kai wani ba ya kira mu da zan na amma yanzu ba mu zai zo mu kai kai ha da da mu da na mu wa mu da fa mu ne wa duk duk kuwa ko ka san yi la har ma da mu ne ka din na da ya kire mu da Allah yoyi ba da kawai za ka yi mu da za ka yi mu da za ko ya kamar da ne ke ya da wannan mutum to wannan abu ya ala yake ke malamin sa ibnu dunya da abu ya ala ya karanta da Isa'i da Muhammad shi ma ya ji daga malamin sa Khalid bin Mirdad shi Khalid bin Mirdad shi muke biya kuwa oyi eh durusu bin Hamza shi wannan durusu bin Hamza din shi ne wanda yake illa a hadisi shi ne illa a hadisi domin za ku ga ga shi ma a can ya gaya ba kamar yadda yake faɗa mun kan ya yi ibn Hajar ya ka a cikin lisanin lisan ya za a bari sannan kai ka dara kudi ya kawo da cikin addu'a ba wa da ruku rauna na da wanda ba a yi gida ne zan biyar ku su mata yawa shi dara kudi ne ke saboda haka ba a kai riwaji ta yin da yin da kan shi a koyin shi kuma daga wani mun da makaru alwara shi kuma daga wani mun da kata da yi da ja'alatu da yi shi kuma daga bada musa an bin malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake ba min abdain ba wasu mutum biyu bayi guda biyu mutahabbai billah wanda suke kauna junan su dan Allah yastaqbilu ahaduhu ma salihu da ɗayan su zai haɗu da abokinsa bai sa zai ƙauru ya kai ta sai zuwa ta hannu kusan wata kabila ce ta fara kawo sunan musabba na jama'a al'asariyun ‘yan ƙabilar ta abu mutu lafiya su ne ta ba ba suna rangarin da kuma addini mai gabatar da shi da sai ne cewa ba wani mutum biyu da za ta gaisa wai dan ya ne a yadda shi kuma ki wa zan da rai illa na ne ta fara a hafi ba ce ya kasance ba ta rabu ba a ta ta fara lau ba su nuhu ba a ce an san kare musu jalabar mata da yawa biyu ma abin da ya gabata na da dabar kuwa ba da asara da wanda ya ce yin biyu kuwa amma mun yi lahi bi lahi ya wuri wa da da lahi wala da dabar kai zuwa wala da dabar kin mun yi wannan babu dabar kuma rabbil bi wani hakiki da da ke babu da yake magana akan yin barkutun mutum kai murmushi idan ka haɗu da ka kuka da mutane da kan uwanka idan da ke wuya kuka da mutane kawai kai rubuci dan kuma yin dinna ko bai dauka hoto ne ce kuma ya eh to ji rashin fuska kawai ko yaya lada ne a rubutun wa an wa daka a kanka ji wajen tsalin haka ne ka hada da dan uwanka da sakakkiyar fuska ma sarka ai da kullum ana zo ko ai kai kai sarka dai ku ne kullum hadisi ne zuwa a nan rubuta sai a nan ne ba wanda yake so ba da wannan sarka sai kai ne sallar wala haraka alimi ya yi wannan sadaka in kuma Allah ya baka dukiya ka ƙara nurun alamu ne da ya da ba har da turi ya turo to mu ji wanda Allah ya ba kuɗi in kana neman wanda Allah ya ba ku kullum aljanna a hannu kaga dai muna ta faɗa sai da ruwa kai yana da duke na aljanna mu kullum ne da ji ba Umar Usman Hajar Mubarak da aljanna to a duniya an kana so a tambaye ka waye ne a cikin waye ne kulli a hannu shi ne jirgin da yake mun Allah da kudu. Kuna za ka rage yawa. Da yi kira da wani ba da kuda mana da kuma abin da nake wani. Ne da samun da kayan ce ka daular finza, kar ka daular da kuma agwal. Ka daular azal ba ka daular agwal. Domin kun je ka albarka kuma ka taimaki da ba sannan mukullin ka tare shi da Domin ka daular matsalar gwal yanzu in ce da dana za a rika amfani yanzu an gina mutum da ta ba su mutum da ta kullum raguwa da miliyan shari'a ana magana miliyan shari'a amma in ka ɗauka da fita miliyan biyar ka yi maka mutum da ta eh miliyan biyar saboda haka shekara biyar bayan shi ne da kake mutum da ta yanzu kuɗi ya zo kuɗin ka bai kai miliyan shari'a ba kuma a ce ka mutum da ta yanzu da ta cutar da suke gaba ya inda yana za a yi kun yi ɗan zai gaba ya zai kullum domin dana na kawo kai ne la mu Allah na hafi da yara to da ka ƙare shi da ya kawo kanta ka koma ga Allah kawai miliyan biyar da ke Allah ya juya sannan mabukata ya yawa in ana ƙara lissantawa duk ƙara ne da ake yi da talakawa sau da haka sai zan zo mabukatar suna ƙara yawa ba za su yi kuma ana ƙara rage shi sa malamai sun ce to za ku a tantance wani lokaci a kan lalle ya da dala a kan yin zaɓa idan kin zaɓe za a ga yadda ka saba su fara jirwa miliyan hudu kike fitarwa da wani abu kuma mu yi shi da bama dubu ɗari da hamsin ne da kai dubu ɗari da hamsin yanzu a buge shi dubu ɗari da hamsin nan sun ka biyu ma ba ka ankara da ka buge ka da zabo zuwa da ne kuma ka yi za a buge ka kashe to wai wanda ba zuwa bai abu da ban ne ina da kawai wai abu da ya shafi ne da an kai ihsani ga mutane dan abin da za a ciwo a ɗan ci a sha wallahi ne da ne saboda haka duk ma su so a kudin da ya albarka ya amfani da shi da ba ruwan kudin da na muka zuwa da wannan kudin zuwa amfani da kudin da ne da tsara ya ta kudin ba da ne ne shi da kudin ba da ya yi ko ba ruwan da kuma da sun ke da zai albarka kuma Allah ya kada ma albarka a rayuwa shi ke sai ga kudin na talazuwa yana talazuwa domin ta da tsara ne ba a marmar a cikin da ya halitta ya halitta misali ta rage lokaci yanzu saboda bukatar jama'a ta mutum da tsari ne ba ce amma ragewa yanzu saura wata ne ka ce yanzu na bukatar sun yi wa ya halitta saura wata uku ba kusa ya halitta amma lokacin da ya ƙara kwana ne wannan da ya halitta don ba a cikin da wani jama'a wannan shi a shugaban su sanyin fuska za ka wani ya ce ba a ce wa ya kun kone ya zuwa ya ka Allah ya yi don ba ka da ya ai ga wai ya ka Allah kawai ya sha ku ko da yi illa ba kuma gurin mata gurin ma gurin mata mata ba ta da ya ka aure yau da Allah ko ba ka da wani abin da za a yi daɗi saboda haka dole a rika kuma yi kai fuska jarir bin Abdullahi bane kuma kwanaki ka ɗan yi bayan ya mutu da annabi ya wani duniya kana yace ba har da annabi ya haɗa yi ba sai annabi ya wani na'am girman da annabi yana haɗa ido da shi sai wani wannan abin wato abu ne mai muhimmanci yana da muhimmanci kwarai da gaske ba ka da kudin da za ka ba wa mutum yau kuma da kaunin ma'aruf wa kaunin da zai gairu min da da kake yawa wa da wa da da ga wani muna da tsara da ni ba ba ba da wani kan bare zuwa yake daga Abuja ya zo wani lokaci yin din da yazo yin din an dun bugo a cikin gidan yace muna da tsara da ni ke ruwa yace yace da ma wa da da ya da sun zo in ba da bugo ko kai mota ta ga wani ba ka da ya ga yadda za a yi biyar babu mutane da wasa da dariya nan da dare yadda za a wanda na ba mutane ya kare in kai ko sai kuma sai mu yi wasa da dariya ga mutane yadda haka yi to wannan hikima ce mai kyau hikima to saboda haka sai ki fuska murmushi abu ne mai kyau قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سنجد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكيفي عن عمر بن حمزه الكيفي قال حدثنا المنذر بن ثعلبه عن يزيد بن عبد الله بن الشيخين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال شريك ما لم يكن السني يكفي ما لم ابراهيم بن محمد بن زهار يا كان دليل shi kuma malamin sa babar bin sanjin ya ciyo da gari shi kuma ya ciyo daga malamin sa abu bin asim al-zaidi shi kuma daga malamin sa umar bin hamdan al-kini shi kuma daga malamin sa al-muslim bin sa'alaba shi kuma daga malamin sa yazid bin abdullah bin shirin shi kuma daga wajen malamin sa sahabu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine bara'u bin abid radiyallahu ta'ala yake رضي الله تعالى عنه وقال اني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا لو الى يعود على السلام عليه فسافحت sai muka yi musafa muka gaisa sai muka gaisa ne ni sai ce ba kun ji biyan ya rasu da na hada ne a salati a hada wannan gaisuwar da muka yi aiki ne ko ajamawa ne ko ya ajamawa wanda ba wani aiki ne shi ne ba wanda ba larabawa ba aka yi wasu ne ba na mu rubu larabawa domin su larabawa ba ana kasi don kuma suna ne da shi shi ai ba da yiwu ba ne aw hada yusra shi ce wannan ba zai zama abin kyama ba fa qala biya da bi da shi inda muslimi ne idan ta kaya a ai musulmi ne wanda suka haɗu kata saba suka gaida ita al'adar wasu ne da yake musulunci wata gajara da nan suka ta kawai juna fuska suka yi kuma yadda suka yi ta kawai juna ba wai ubai ta ba su shafu ai ka na bai rasuwar da za ta gani da riko bai aka cikin fuska bi wani da kauna wa nasiha da nasiha da na sarar haɗa yaro ma bai lamu sai da wani zube zube a tsakanin mun faɗa duk da ina da hadisi amma muna da hadisi da yi goyi bayan zuwa aka gaisa da bar suna biyu a hadisi ne ga babu kai mai tsalle da zuwa a kawo alhali ba zai mutu babu da yake magana akan yaya mutum zai tambayi ɗan uwansa yaya kake akan halin da kuke yi kira ku an zaɓula musamman ɗabi'ar bahaushe na tambaya ta yi ne da wannan babu ma da shi ba da fara yi kana nan kuwa irin wannan su yake ne ba a yi ba da gaske ya kaji ba wannan tambayoyi ne ne ne ke wannan قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا عبد الله بن سلمة البصري قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال شيء ما لي ابن الكلي جمال منك سعيد بن ابو يعلى يا كرمتني shi kuma ya ji daga ke malamin sa Abdullahi bin Salama da Bakari garin da lokacin da ya samu wannan ya bude biya a tarihi na ko da kuma da basra sai da ake wa baban da yake ke girin kasar keki da kaza da kaza da zan ba mu gani to shi ba da yawa wanda yake girin kuma da basra ai kun kuma muna da irin abubuwan abubuwan da zai na wani ya ba su ruwa tsarin kanyu mutum ne karatun shi da yana wani ya fara rubutun sunayen ma'aikata a yi wato rubutun rijista yana wani ya fara abubuwa da yawa kowane abu da shi kuma shi karatun shi benjan zama na gaske domin benjan da ya fi na ma'aikata yawa in kana ɗaukar miliyan ɗaya in ga kun kai da a ce a fara ba ka miliyan biyar ko goma ku ji har zuwa ke da saboda kuɗi ba a baka ba ku dai a maganar da shi ne ba za mu zo zan da kurujiyar ka ba mu ba za mu mutum ne kurujiyar ka ba mu zo da su ba maganar da shi kuma akan bai ruɗi ne ba da wannan ka'ida bai ruɗi a kuma ne da kuma ba a yanzu da zai da siyawa a daga wuri ya zan yi tsohon yanki tsohon ba ya da kuma ina za ka ke yanki ai zai yi siyawa ne na waje ita a ina ita mutum ne kurujiyar ka ba mu zo da su ba mu zo da ya doka ya ce duk wanda ya gawa aiki a jihar Kaduna aka yi mota duk wanda ya tura masa da ya fata waya eh shi za ka yi ya duro kawai eh ba kararrawa ba ce ta za a bai kararrawa a kai eh gida da wani kararrawa ba ko ba ka gane wa da ba fada wai kan ne sun ala da yi ala da ba kararrawa da ba malam faduwa suke fa tsofaffi in a wannan alatin yana zuwa na faduwa suke hawan jini sun yake hawa ga masu lokaci da ke ina so da in suna jin alatin wai nake ne ban bayyana ba ban gane da kake so eh in alatin yana sauka da karfi faduwa suke in suka fi kuɗin da ba su taɓa gani ba sai su yi a waye ya ba
Ana shiga cikin na eh a yawa eh abuwa da ga ya wada wani daidai malki da aka ja ka ba shi ba da aka ba shi wani kuɗi ya zuwa ana taɓa gaya muku wani kuɗi goma ya zama ne aka ba shi ya ba shi ya zuwa aka ja ka ya alaƙe wani wajen yana nan da rasa aka gaya ba wani ba da aka ba shi ko mun yi zaune ne ba shi ya zuwa wala ne ne asibiti ne zuwa ne na da ma kai ƙara ba da ke ba zuwa ne ai ka ga akwai rashin sa rai da kare ba da ma abin da ya sa mu da mutum mun sai ba shi ya mutum ya kabi daga ai bai sa ran da ya ba amma su za mu sai na wa ka san cewa za a wata wannan kuɗin ka ga da bakwai yawwa wanda wannan shi kai tana ne kake dan kuɗin shi ke nan ya shiga mu shi da kayan kaya sai wani kuɗi ya zo ba zo ba tsammani amma wannan kana za a ga ba za a ba eh da biya da biya a yau kan kizo da ce bane tsohon dole ne yana cikin dole a baka yake cewa ai da yan dodoji ba sai da suka gani ba ne ji ko da lai da ta hannu da da in aka suka ji ala a kan bani aka ce ya mutu ko yi ko da zai yi ba kai na nan za a kwallo ku gaya ban da ba ku da aka yi ko Allah ya dauke shi akan da juma ya gudu. Allah ya dauke. Eh. Sun za ku rinka. Yawa. Wannan zuciya. Allah ya dauke. Na'am. Yanzu ne yake da Allah tabarana a wuya da قال حدثنا عبد الله بن سلمة البصري شيلكو قال حدثنا عمران بن خالد بن الخزاعي عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال شيء ما لم يأتي بعد موت أبوي على ذلك الملك يا كرمتي شيء كما بعد موت عبد الله بن سلمة البصري شيء كما بعد موت عمران بن خالد الخزاعي شيء كما بعد موت ثابت shi kuma da hannun gudanci shi kuma da jin malamin da Allah bin Malik radiyallahu anhu قال اتفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاثنين من الأهل والمسلم أدب عليه ذات الله جاكا الذي يعاقي كان رسول الله يعاقي بين الاثنين من الأهل أدب جاكا الذي يعاقي yan uwar taka tsakanin mutum biyu a cikin zaɓen ai mun zuwa cikin annabi wa ko cewa da aka yi jira daga maka zuwa wani da zai annabi ya a ɗan maka da ɗan mani ɗan maka da ɗan mani ɗan gari da bako domin shi bai turu ala ali ma ne da su har wani lokacin ma kaga ɗaya daga cikin ya zai jira ɗaya ne ya tsaya a tsawon lokaci yana jira kamar rayuwa a adabar ruwan kamar abin da za da zamanin bari ko ai kuma da yake neman da zai yi ne ba ta ina mutum alimin da kai asali ma Salman al-Farisi Abu Darda shi yake neman auren da sai ya kura Salman al-Farisi a ne ya je ya nemo masa auren da yana zuwa da ya ga mutum da ya yi kuma wani ne ko ba kai ne da ya zo gaya wani shi ba alhamdulillah ba wani damuwa ya ba ba ba ba ya nan da ke kai za a yi ba ai yi ba shi da wakala sai za ka tambayi ni ba na ne amma za ka tambayi ba ba ya san da shi saboda haka da ya je jira da ya je jira jira shi ne da ya shiga ya ce ina mutumin da ya ce wani yana nan ya tafi gona ya ɗabi'un da ya hada ya ce ai mutumin nan kullum zan da shi abin da saboda tsamar don Allah ya koyar da lokacin da to yi abokin da yake ne fasaha ne sai ya gano cewa yake da wani shi ne ya zauna yake wa kwana ne dare na yin ya gaya wani shi yake kuma ka wanda farkon da yake kuma ka wanda ya kuma mi yake kuma sai ne dare na yin saura ɗaya ne da uku da yake da shi da gidan to shi ne sabai ga aure yake ka sani ko komai iyalin ka da ake ya wanda shi ne kai ƙara da zuwa wurin annabi ya hana da kai sai annabi ya tabbatar da sahabu cewa abin da yake ba shi ne ka sani jikin kana da haƙƙi a kanka iyalin kana da haƙƙi a kanka wanda ta gaya mun tana gaya mun cewa wallahi a dingilin da saboda tsamar shuru magana tana so da yi sai ta yi abu sai ta yi da yi duk da ba kuma sabon aure ba wani jimawa sosai ba wata ba damar da yi ka amma wallahi sai ta yi ta yi abu to da Allah ana son magana wannan ba da abu majhul ai bisa majhul shine in muka kai majhul ne sai mutum ne tuban kawai sai mutum ka zama kawai eh bai kona ta mutum ba ta da lokacin iyalin bane na ɗaya kuma wallahi ba da muna magana ne da mun zo da mutum goma sha biyar tana kwamfuta sai ka zo mun da muke muke tattauna da nake yi a matsaloli na shi ba da wannan lokacin da za a gani Bayarwa, a ba wa ji ba, iya kuwa da kuma da lani da lani da lani. Iya tsawon kawai harkokin duniya ne. Gwara ma wanda ka ga ibada ya yi, da ji ba ibada ba ce wata yi. Wannan ba ji ne ba, a ji ne ba. To kaga, to dai Salman al-Farisi ya zo ya dole ku bai nuna ala ali ma ya yi ana samun ɗaya daga cikin teku na jiran ɗaya har ya zama tsawon lokaci na dare a ta yi a hagu ya yi tsawon lokaci bai ya kawo ji wuce ya haɗu da shi daga cikin ƙauna wani ɗumi da jirgatawa da ya ƙulu ya ce da shi ɗaga kunce ba a bayan gwada da ke kwana biyu wai na gani gani irin abin da ba wuce yake ba wannan na gani ba irin wannan ina kaji ba wannan abu ne da tambayi ne da yi wuri fada ni kana na kuwa wa amma ya amma balin da kuma ya ji ala alim salatu la ya'lamu ilma fi amma mabiya yawanci balin da kun eh mabiya yawanci lokaci balin da kun ya ji ala alim salatu la ya'lamu ilma fi bare ta yiwa da kuma da uku da jume ba mutum bai san halin da ɗan uwan da yake kwana uku haka karatu da muke da umma hada bakin aure wata daga kiyaye wata magana da ta ba da yawa ta yi a kiyaye akwai yawanci ɗan boko da likitoci da zafi a cikin ta yi kwanaki wata ruwa wajen zafi ne na wata ruwa da zabo muna karatu muna a dawo ruwa sai Muhammad ta ba abin da ya kuwa kan ce suke sun ma mutuwa ne bai amfani da rajin da muke da ta yin magana ne suke ba mai iya tambaya a matsayin mai zama ta kuriya ya ina nake ina da rabu kwana ta ji da ya biyu uku kaji hanya ba wani ina da nima da kullum gurin zama da nan lafiya kuwa wannan shi ne tsayin shi ne mutum amma mu ba mu don sai ka rage ba da kuma dama ko ba ka wani wani ne wani a tsarin mutumin da zai kasance ba ka wani lafiya kwana biyu muna muna haɗuwa da su kwana biyu kuma yanzu ba ka da ya faru wallahi ba na nan na ɗan yi tafiya ko kuma ba na jin daɗi wannan shi ne tsari to duk da akwai ke kwana uku in ba ga mutum ba za a yi biya a biya ya bai faru Allah ya ba mu yi zama da ba. babu ilamu rajul akahu annahu yuhibbu babu da yake magana akan cewa mutum ka ga ya wa uwan ka cewa kana nan shi a wannan hadisi da muka biya yanzu a ko wanda yake illa shi ne Ibrahim bin Khalid al-Uzari ne da ma yaqulu rajul a ilamu rajul ka sanar da uwan ka annahu yuhibbu cewa kana nan kana san wa da Allah eh wannan musulunci tsari ne musulunci قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني حبيب بن عبيد عن بكلام بن معالي كلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لي يقول السنية ما لم تعبوا عبد الرحمن على كل شيء ya kai wani da shi kuma malamin da shu'aibu bin yusuf ya karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa ya kai wurin karimi shi kuma ya biyo daga malamin sa tsawon bin yaji shi kuma daga malamin sa hadimu bin ubaidi shi kuma ya biyo daga malamin sa bin gida bin ma'adi kaliba radiyallahu anhu yake annan da biyar sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya da ta da tabbata gare shi yace idza abba ahadukum aqabu idan ɗayan ku yana son ɗayan wato ɗan uwansa idan a haɓa halin makawo in ɗaya mutum yana son ɗan uwansa bai yi bai mu gani to ya gaya ba ka san da cewa wanda da ni ko ko ga mina ina kaunar ka da Allah wannan tsari ne na wurin ba kwa ganin turawa saboda soyayya yaro zai balle da filin balle da gudu ya rubuta zai yi ko ba haka ke yi ba ko ya balle da gudu balle rubutowa da suke yi za a zo da shi kaga ba lada zai zo da shi da karuwar bara a hannun da ya huda muna san ka kai tsoron muna san haka na ko wanda yake karatu a yau da yawanci ne tsarin ne ba su ba da wani ka gane ko alaka ko ta farko da ya kurbe ta manzo da kuma abin da ba da jama'a ba da ni ko ne ko ba ne ka ina koyar ka da Allah ya ta haka kan da ya ta da ni wannan kaga mutum ya rubuci amma kawai ku zo ne da ke ina rai ina ko ba ne wannan da wannan da ya wa ta ni ko da ta ko yau da haka dole sai ka yi ba a da ilimi a gobe da ka san ba za ku ga yawa sannan kai ba kuma sai ka faɗi ka bai da ilimi da yawa sai ka kaya da cewa dan Allah in ko ka bai inda da ma ba ka da da in dai wani ko ka bai la yau to wannan shi babu baya kuma rajul da yake akai babu da yake magana akan abin da mutum zai gaya wa ɗan'uwansa idan kala da wuri ne wasu koka idan yin da jini ni ina kaunar ala fara na yi wani maniyari ala jaddana wani wani bin kari ala jaddana wani bin fasada an zabi an ana sarabiyar zama hannu lalle ne ba da ni ya ce ba da wani da yi wani maniyari ya kan zabi shi kuma ya jiyo daga malamin da wani wani bin kari shi kuma daga gefe malamin da mubarak bin fasada shi kuma da zai mara da tsari tsakanin zafi da guda ni da san adam ne zai zuwa domin babban tsarin wani da tsarin shi ne zafi da guda ni rabi Allah wa an da rabi Allah hakika wani mutum kala ya rasu da Allah ya zo ya ya ba ni Allah eh ni ko shi ko kula wallahi na kaunar wani da Allah kada da annabi ne ba ba ko ka ga ba ka da shi kada ya yi da kada ni ko ba ku ne ka ga da ya ba haka mai da aka faɗa su al'adar su abu ne da ba wani dama sai dai ka gaya ba kala ya tashi ba da iya wuri ya haɗe ba kala da yake yi ne ko ko ka kai da ya haɗe ina kaunar ka dan Allah ya kai dan gona ba kala da yake habbaka da yake habbaka ne ubangiji da ta zo da ni kai ma Allah ka kai ko addu'a ne ni kyau habbaka da yake habbaka ne idan ba Allah ya yi ka aiki kenan a gane kuma ita soyayyar Allah ne soka sai ya sanya soyayyar ka zuka kan kwalin Allah ba kowa ba don wani soka za su zo ko a ai ɗan duniya ba su zo soyayya ta ce ni a inda haka ai da da da da na ya kowa mun da duk da yasa bai da makiya har yau duniya da da makiya abin da ake nufi mutanen kirki za su zo kuma abin da ba yake ba duniya da rashin ba su ba ba na nufin mutane kiki za su kaunace ka dan Allah saboda kana bin Allah suna kaunar ka dan Allah na'am shi yake laula ma wani nauyi da wa kana akbarna abu ya'la kaga dai an da abbaka alladhi abattani lahu ubangiji da ka so ni da shi Allah ya sa ya zo ka kai ala da tsara ibn abi ibrahim قال حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن جريج عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي عن أبي عبد الرحمن السلالمي عن معاذ رضي الله عنه قال إيه ما لديه من السلم yake ba da mutu abu da ala zahirul musnad ya ga nan ne shi ma ya jira da malam da ya tafi a cikin Isra'il shi ma ya jira da malam da Abu Hasim shi ma ya jira da malam da Aiwa bin Isra'il shi ma ya gaba da da Abu Bakr bin Muslim ana bi Abdurrahman al-Quli to dai ne shi ma da gaure malam da Abu Abdurrahman al-Sulabi shi ma da gaure malam da Mu'adh bin Jabal رضي الله عنه هذه التي هي رسول الله mazo kira da mutum Allah ta fata gare shi ya haɗu da ni ba ta da ni ne ni ka nuna fa kana sai ki ya ba ya kai ba inni uhibbu ka billah ina haunar ka da Allah annabi ku yi kai yawa mana da ba da ji ne annabi sai yana san ka ai ni ke kuma ka san godewa da wato samun nazara shi ne ka so a doka in ba ta samu ba to a doka ko kai ba ka ba ba wai ka zo a kifa ba ai ban ta ji hankali yanzu ko a duniya kika je gurin budurwa kai ne mai mutuwar zan da kika kuma ba ta da wani ne wani ne saboda haka shi ne shi ne babban morewa an gane ko shi ne zo mana ku kama da ba ne da salam ya ga ya mu haka yana kaunar mu'azu da lebo radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne idza amarta rajulan idan kana son mutum ga wata kashi na'am sai an ce duk wanda kake kaura fala tumalihi kada ka mutu ne eh domin mutu in kuna jayayya yau da gobe da wanda kake kaura sai ka ga wata da zai riwa ta domin ana yin wani ana yin zai zoji wallahi a tun ba iya ce ma ba zai fara kan da yin karo ba daga nan kuma zai kuma ta zai kai ya ne har da ya ba ta wallahi kai ya ne sai ni nake ma kariya ni dai na faɗa kariya ne to ka ga da ya ba kuma da abin ya tsara da wani kai kake kariya to da ya ba to kada wanda take kauna kuke girma mu juna kar wannan abu mu gaba yanzu to akwai magana in ka fahimta juna ta take kaurawa ka ba da dalili duk wanda kuke zaɓe shi ka fahimci ne ka da dalili ne ya ke da kaurawa amma wanda ba wai wuta yake nema ba kawai so yake nan dai ya ko san ta bukatar sa wannan tsada ba da kuɗi ne kin ga yayin da yake karama amma wanda yake neman gaskiya ne yake da kaurawa ko awa nan za ka ya halatta ku je wala ta ya yi du'a da ta bi illa billahi wa jadu billahi ya ko da yin na ga tauna kai dan a gani gaskiya ba dan ka zama iyo dan a bai ji wanda ka san cewa ko an yi an gaba sai an gaba gaba da ya yi muhu to kar kai kada wa kanka to annabi yake kada kai dariya an gane ko wala tujarihi nan wajen waya da suna duba kawo wani wala tunasiyahu na ka kada kai jayayya ko wala tujarihi kada ka zalunce shi wala tujarihi kada ka jaji kasuwanci ko ne ne ba abuwa ana da ba da ma ba lokacin da zan shi ma tana da yanki ko ban bai da zan ya kare an mu'adu radiyallahu anhu kan da ke ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sa da biye annabi ya rike hannuna annabi ya haɗu da jini yake mu'adu ba kare ya mu'adu yadda ya kai mu'adu jini ko in kuka fita ina kaunar sa yan Allah kage ke kuntu wa ana wallahi ya rasulullahi yake ni ma na wani da Allah ni ma suna kaunar da wani ko ba ina ina kaunar da rana ala shi abala wa hadi mu ka ni ma da kullu ma fi duri talatika kin bana kago wanda yake kaunar da ya ba kin bana lullu da kai ba bana dalu da kai wasu kalmomi da zaka ka faɗa a ƙarshen sallah kuwa jibo isa ba da wajen duk suna kwanta abokin wasu ne a kanya ta karfi wasu wasu ne bayan an yi lalama na'am
shi ta ran ko ba ta kawo shi a a jikiran bayan sallah suna kawo shi ne a jikiran sujjada ta ya kayyar kanji kuma a kayyar kanji ana so da ya zo shi da yawa na'am ana bukata a sai ya farko ne za ka yi a sai ya da salata a nan kawai kai ko sai ya da la ko sai ya da salata a nan ya fi gai amma da kan ya rasu addu'o'i da abu da kare ke kai ta zuwa a ta zuwa na'am yawa to shi ne yake ba na sanar da kai ba shi za a muka a addu'o'i da ake yi bayan Allahumma anta salamu wa minka salamu bayan sai bayan wasu na kawo wa hada Allahumma alayhi ala dini wa tubri wa hukmi ibadati ma'ana da shi ne Allahumma ya Allah a'inni ala dini ka ke bage a kan zikirin ka amma kan kai duka zama fada na'am yanzu nan cewa an yi bayanin balalar salata annabi amma wani sai wata shekarar da za ku bi ba wannan satin ne sauki sati daya kuma yana da matsala da yake so Allah mai mutum da iya warware ba amma ya kasa saboda Allah bai taimake shi da ne duk wanda ya ga Allah ya ba shi dama yana iya ambaton da kana addu'a kana zikiri to kai dole ma Allah Allah ya amsa ba na'am domin idan Allah baya jin amsa ba addu'a sai hana ka rubuta na'am kullum ka faɗa wannan kalmar da ta zama hujjar na'am idan Allah baya son ruwa ya ba ka sai hana ka rubuta ba za ma kai faɗa ba wani baya iya addu'a dam amma ko Allah ya ce mutum kana iya san da zai kana iya yi bayan dalla kana iya yi a cikin dalla don Allah ya baka wannan dama kar ka ba domin a tabi ya faɗa duk wanda yake addu'a ɗaya uku duk mai addu'a ko dai abin da ya roƙa a banki ko a baki abin da ya yi wannan saboda wannan abin ma ba ka matsala ne a rayuwar ka sai a canja ma da wuri ko kuma a ajiye ma da ranar da ya ba haka ne
na'am
hadisan abu hurairah ko da hadisi da yazo cewa banda ne tsare da hari don alimi duk wani hadisi da yazo ya magana akan wanda baya roƙon Allah Allah ya rabu ne da shi duk hadisi da ka tsare na abu hurairah idan a wurin ban wannan magana na abu hurairah saboda haka ko wani na hadisan da ake magana suna magana ne akan wanda baya addu'a rashin alifin da ake zuwa amma wanda yake addu'a kullum a gani magana da ke shi ne ko idan mutum ya zo ka roƙa a bautai ko ka kuma roƙa a bautai ko rana da kiyama dole shi ya ga an ba ki lada na musamman eh ya wani wannan mutum ya ce kai zan roƙo na ban ba ka duniya ba zai maka aiki ba sai ka yi mutum ya ce ya Allah ya ba ka kawai biya mu bukata a duniya ba sai da zuwa kuma kan yanki eh domin nan da hakoran da ya cewa ya fi shi kafin da goma hanyar da zai zuwa
na'am to haka Allah ba ku cikin gari baya bari addu'a ka fara in dai kana addu'a kai ne addu'a ne ka ka dina to dole haka wannan shi tattoji ne abin da yake gaya mana Allahumma inni ala dhikri wa shukri wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan me an bakata Allah ya hore ma a ga ba wai sai ya yi ka ba ka dora da ara ya da ya yi ni da wata ne yake ba in dai mu in dai ta abu in an duwa ya in an gama da lafiya a hanya ba dariya ne ba ko ya waya rafi sai dai kaza in an shiga asibiti marasa lafiya ta abin da ya zuci su ka ba wannan ta gama domin wannan ka ɗora yaro a kan wannan a kan shi na'am
yau ba ga mutum a je mai dariya na'am da zai ga masu tarbiyya wanda suka koyi tarbiyya a gida da makaranta zai ga da sun gai shi alhamdulillah da ni a kan masu lafiya ba ba da ni a kan irin ban ba da lafiya na'am yaro ya koyi wannan don ba a ga yaro a ɗauke shi a waya a kamar da shi komai a ga dariya a ga wani a an koyi da zuciya wannan Allah ne da zai yi addu'a ne kai ma Allah ba zai da zai da wannan ba. haka ne na'am
wannan shi ne tsarin da kyau to sai yake cewa a wace ka yi ka da gode ma godiya ga Allah ka farka ba wani ba Allah da kuke magana da yayin da za su sai ya ka ce kan da yake haka kawai cikin da ya rike mu ga ya ya yi sai ya wari da yana zuwa kawai da ji Allah ko an fara da kawai ya kaka da kafafuwan da yake yana cikin ka taba kafa da kafa zuwa nan hibdin da yana shi amma Allah ya kaka da ya kai yau ka ba Allah ya kaka da ya wani yana kan da zuka kwaɗin a jirgi amma bai da lafiya na'am
to shi ne godiya kullum a rika gode wa Allah abu da ni kuma wanda ya yi ni kuma wanda ya bar wala da gobe wanda ya zo ne a wata layi ya zo kuma inda ba ku je ba wala da gobe duk baki da kake yi da kake je ka tafiya wala kuma sai kana da hanya idan ma lokacin corona sai ta yi ba za a samu auki sai kuma shiga gidan saboda yayi ma yawa ba wani lokacin sai ka zuba hayaki a cikin sai ka wuro su saboda akwai da yawa ko ba ka bari yau so da haka wannan shi ne wato wato abin da ya kamata ko bai rike mu ke wa hudu ne amfani da ke kawo bautarsa ibadar mai kyau kun ko da matsala da kuke magana da baya abin da wani kira ne yake mun kauyen mu yake kauye da wato an yi ga kauyen gaba ɗaya an rikita mu ke wallahi abin da yake ne da ko yake an rikita mu ke hankalin da aka yi bai ma san mun yi wannan karatu ba don ko yi ne karatu wallahi ko yi kira ne yake gaba ɗaya biya da yawa da in za su ba su ne da sallah a wata ƙauyuka ya za a yi yanzu nake kuma babban illar shi ne wani ɗaya daga cikin ba kuma yanzu har da shi na ce to akwai aiki a kan aiki da
na'am to irin mai da matsalolin shi ne ibada wacce za a yi mai kyau ba da ta kawo an raba kai da Allah ya zama ibada ne a komai za a iya yi ba kai haka ai zai wahala abin da ni sai daga cikin dalilan shi ne wato ko a kila ka za a yi yau mai nan kuma ita take da sun ta wajen gina matsalai ita take da sun ta wajen tura liman da lafiya da kula da matsalai shi ba nan kuwa da mutum ya gani ya yi tsada gida sai kan ka gida ya tuna yi kanta ne da mutum ya yi tsada mutum ya ga yana da hali da ɗan yi ɗan matsalai ke yi ko ba kuma ba ruwan gwamnati yi ta ba za su yi ba amma ka wuri yanzu kowa ya ke duk kudin ka in kana so ka gina masallaci sai dai ka je hukuma idan kai ka ta bada ka ga ka ga ma ga yadda take so a yi bayan an gama kuma a gaya ma za a dauko ni ba na ba ku misalin wani bawan Allah wani biki bayan an gama kira ya gashi a masallaci sai yana neman albarma abin masa jara ban na kula shi da ya sa shi ya ce gudu yake albarman da yake nema a bambam ban shi da ya yi sa sai jara masallaci attajiri ne mai kudin da shi amma wallahi sai ke abin matsala ta iya shi ne shi shi da kai ba ka gani yanzu ana tunanin irin masallatan da cikin lafiyar zuwa yi ai ba ka ga tsarin Najeriya da talla ba ta yi lokacin da halayen suke sai an gida saboda suna da tsari amma a nan yanzu ba wani ba wani zai zo yanzu nan masallaci ne ba za ka yi tsariya da ba domin ba ku san ya yi zuba kai ba baka san ya ake gyara masallaci ba baka irin waɗannan amma nan baka yi ba baka yi ba to bi ta matsalolin da ke yawa kuma magani da aiki ne domin ba ruwan gwamnati da abin da yake gudanarwa can kuwa limani ba ana da hukumar da za ta yi mata yin gari ko kai ba kai take abu da kanka wanda ya yi an sani na'am
ana yi ana ta tafiya ana ganin yanayin da ana promotion din ka har su kai matakin da za ka yi cikin manyan limamu waɗanda suna cikin masu faɗa a ji a halin haka da ke sun daga matakin da har zuwa nan ba amma nan ba da na ji na koyi na cikin da wasu kuɗaɗe sun zo mutum yana jira a gani ya tafi wani kuɗi yana yi ko da da wasan lafiya kusa da kai kai ka da jiya sai ka yi ɗan ƙarami bai ma don ba ka tuka ka fitowa in har sai kira sallah da kuma ba wanda zai hana inda za ku yi gidaje yanzu gaba in ka san kowa ya san lafiya shi ba ruwan gurin gidan da ya za a yi lalata da ba yi sa sai auna kuɗi da ga dama kuɗi Allah ya kawo da a wani kuɗin da ke shi ne ka gane yawaitar masallatai yawaitar an ƙeta jikin manufofin zuwa jirgi ba sai ta yi ruwa domin ɗaya da jikin manufofi na zuwa jirgi ai don ku haɗu ala da kan yanzu yanki yara da wajira da zai ko lafi da zai ke garawa da bai lafi matsala idan kowa na yi a gidan ya za mu gane wani yana cikin matsala ya za a gane wani ne kaza ai ɗaya da jikin ke ba a gaba ne annabi ya ko mutum ko matsalacin gani a yayyace ba ya hau kafin karshe da hawaye da ya kwanku kuna da gwai guda ne ya kwanku da yawo da ya kayan da a yin yake gaba ɗaya da giri ya fitar da ja wani da an yin giri ya ɗauko an kafa wa kudin yino a tafi hannu ya kawo annabi ali da rasul kane da manzon da bin islam mutane suna ganin wannan da ya iya wannan da tafi hannu annabi ya rika wannan haka ga mutane kamar lulu da mutuwa saboda murna wannan ta fara kawo sadaka duk da mutum ya ce na suke yin ji da akwai sirrin gajiya da zai ne wanda zai ga shani ya rage rawan da ya biyu na kaya da shi da su shi da alaƙa yake wanda da bisu da zai kuma da alaƙa azuwa wa azuwa a gida da ila yau ne da duk wanda ya wata sunna ta mutu karaya ta ba wai ka ƙirƙiro wata ba rin sunna da aka aka aka danne shi za wasu ba sa gane wanda ya ce wanda yana mara aiki yin zuwa da rawu a suna da rawu sun ga wata annaba a kai mutuwa zai da yana mara yin zuwa da shi ke to duk wanda ya rayu da sunna da aka mutu to yana da lafiya duk wanda ya aiki ne a wata yake to idan mun ba a wata lafiya ya za a ɗauki wannan a nan ne wata lafiya ba su biya kwakwanci kwakwanci idan a ce na zo na unguwa aiki da ya a nan za a tattauna abubuwa da ka zuwa ne da ce a wani ya zo an an ya bude gida gidan da ya bude kuma gidan da zai ya ce ba ita ba duk wannan gura a haka ce ba zuwa na in kowa ya koma gidan da yi sai a zai wannan malubar da ya ta ta kuke kuma yana ce alamun da ya ce musamman juma'a kawai kowa zo yi da yaran imamin juma'a dukkan ya gaba yi yanzu a za ka ta daga zani ya yi wani littafi a kan yawaitar wannan matsatsar wani littafi ne a gaban wanda za ka akwai mai illu wallahi da zai da aka haifo wa wannan manufofin da ba a yi su ake yi shi ne mutane kwalbinin kwalbinin da ya kake ji tallafi ki gano yadda kake ji wata kila da yawa a yanzu za ku je ku haɗu amma yanzu mutum kwanciyar da zai a gida kawai ya san cewa a makwabtar da ma ana yi zai sai wa mutu ko wani mutum da yake duba da yake a yanzu ya dawo ko ba ka wani amma da iyayen kila ga akwai guraren ko ka tafi masallacin yi ko ka tafi biyu ke mafi yawanci biyu ke duk an manya da ma ma iya gani duk muna ganin sa eh duk amman ya gani wannan zuwa ya ce gurin da kuka san suna zuwa su tsaya da ke nan ba da wai da wani yan gari a ke zuwa a gaisa babu wannan shi ne dama ba ku da shi da da Allah ya dauke Allah ya gane da akwai da kuma da ne Allah ba ku da wanda ku kure Allah ya yi ba Allah ya tsaya da tsawa ko ba ku da dole ne da kuma da ya Thank you.